أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan'uwa muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa yarda shi da amincewar shi nufa ce haduwarmu a wannan wuri mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe da kiyama ba hujja a kanmu ba darasin mu na yau a wannan littafi mai albarka na hisnul muslim shi gaba ne akan gabar magana da muka fara tattaunawa akan ta a darasin da ya wuce shine al-azkar ba'da salami min salat wato azkar wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke karancewa ke karantawa bayan sallama daga sallah to cikin jerin azkar da muke karantawa wannan shine azkar na 69 manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar yakan faɗi wannan talafan wa falafin 33 sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sahabiyul hadith sahabin da ya rawaita hadisin huwa abu hurairah radhiyallahu anhu shine abu hurairah Allah ya yarda da shi wa jaa fihi yazo a cikin hadisin cewa fatilka tis'atun wa tis'un wannan zai zama 99 wa tamamul mi'a cikon ɗari zai zama la'ila illallah waje an abi horaira tare da allahu an hufi fabali hadar zikiri wa sifatihi hadisi ya zo daga abi horaira allah ya da shi fabalan wannan zikiri da kuma sifar shi ya ce an na kokara almuhajirin mabukata ko fakirai daga cikin mutanen makka a tau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen manzon Allah sai ya da aminci tabbata gare shi fakalu suka ce zahaba ahlud dukhuri bid darajati alula ma'abuta wadata ko masu kudi sun tafi da darajoji madaukaka wan na'imul muqim da kuma ni'ima dawwamammiya yusalluna kama nusalli saboda suna sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama nasum suna azumi kamar yadda muke azumi walahum fadlun min amwalin sannan suna da doriya ta dukiya ya na biha wanda suna aikin hajji da wannan dukiya wa ya'tamirun suna yin umra wa yujahidun suna yin jihadi wa yatasaddaqun kuma suna sadaka faqala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yace ala uallimukum shay'an shin in sanar da ku wani abu mana tudriku na bihi man sabaqakum wanda da shi ne za ku riski wanda ya gabace ku ko wanda ya tsere muku wa tasbiquna bihi man ba'dakum sannan ku tserewa wanda ke bayan ku ma'ana wanda ya wuce ku za ku iya kamo shi sannan za ku iya tsere wanda suke bayan ku wala yakunu ahadun afdal minkum ba wani mutum da zai zama ya daran muku illa man sana'a mithla ma sana'atum sai dai wanda ya aiwatar da kwatankwacin abin da kuka aiwatar da manzo Allah ya gaya musu cewa ya sanar da su wannan alherin mai yawa mana kalu suka ce bala ya rasulullah eh a gaya mana ya manzo Allah kala manzo Allah ce tusabbihun ku yi tasbihi wa tahmadun ku yi tahmidi wa tukabbirun ku yi takbiri tasbihi shine subhanallah tahmidi kuma shine alhamdulillah takbiri kuma shine Allahu akbar to za ku yi wannan khalfa kulli salatin talatan wa talatin a bayan kowace sallah 33 kala abu salih abu abu salih ya ce ya ƙulun sukan faɗa ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta ya kunu min kunna kullu kunna talatan wa talatin har kowanne a cikinsu adadin shi ya kai talatin da uku ƙalu ƙaunuhu faɗan shi da ya ce addufur da ya ce zahaba ahalar dufur kalmar dufur jam'u dafari jam'i ne na dafar wa huwa al-malu al-kathir ad-dafar shine dukiya mai yawa wa yaqau ala al-wahidi wal isnayn wal jam' kuma zai iya fadawa akan daya ko biyu ko kuma jam'i kauluhu da yace bid darajatil ula sun tafi da darajoji madaukaka ay innahum hasalu darajatil ula sun tabbata akan ni'ima daukakakkiya ko darajoji madaukaka wan na'imil muqim da kuma ni'ima dawwamammiya wa huwa aljanna shine ni'iman aljanna bi sababi hajjihim saboda hajjin su wa umratihim da umarasu wa jihadihim da jihadin su wa sadakatihim da kuma sadakoki da suke yi wa zalika kulluhu bi sababi qudratihim ala dunya wannan kuma dukkan shi sababin qudra tasu akan duniya wani hannu malana duniya muku ba mu da duniya din ma'ana suna da sulɗa domin suna da wadatar abin hannunsu wanda za su yi ayyuka na kuɗi irin wannan domin aikin hajji da aikin umara suna da bukatan amfani da dukiya mai yawa to suna da ikon wannan su masu karamin karfi suke cewa wani hannun malana duniya mu ko ba mu da abin da za mu yi hidima irin wannan fakaifa na amalu hatta nudrikahum to ya za mu yi aiki har a ce za mu riske su faƙala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amin sabbata gare shi shi musu ala uallimukum shin in sanar da ku mana ila akhirihi zuwa ƙarshen abinda manzon Allah ya faɗa yani abinda yake nufi mata qultum hadhal qawl duk lokacin da kuka faɗi wannan maganar yana nufin maganar da manzon Allah ya koye su to darikunahum za ku riske su wa tusharikunahum ku yi tarayya da su fi ma utu bihi cikin abinda aka ba su ko fi ma atau bihi wajen abinda suka zo da shi wa tasbiquna bihi man ba'dakum sannan za ku tserewa waɗanda suke bayan ku wannan yana nuni akan kishi da kuma musabaka rigangatu wajen aiwatar da ayyukan alheri irin yadda sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke yi ɗaba'an rayuwar mutane Allah ya tsara ta lalle a cikin mutane za ka samu akwai masu wadata wanda suke da yalwar abin hannu wasu za ka same su masu karancin abin hannu to amma abin da suke kallo shine tsari na gudanar da ibadu to sun gaya manzo Allah cewa ya rasulullahi masu kudi fa sun tafi da lada saboda suna da ayyuka da suke waɗanda ba ma iyawa doriya akan ayyuka wanda da mu da su duk ɗaya ne ma'ana idan mun yi azumi su ma za su iya yin azumi idan mun yi sallah za su iya yin sallah domin sallah da azumi ba ibadu bane da a ce sai kana da kuɗi kai suka ce to amma ya rasulullah maganar aikin haji abu ne wanda baya yiwa sai da kuɗi su suna da kuɗi mu ba mu da shi akwai ayyuka tari irin ciyarwa taimakawa masu karamin ƙarfi wanda ibada sai ta kuɗi su suna da kuɗin da za su yi mu ba mu iyawa to sai ga manzo Allah ya rasulullah yaya za mu yi manzo Allah ce to idan maganan batun samun lada ne da kuma riskar abin da ake so shine aljanna bari in gaya muku wasu kalmomi waɗanda in kun faɗe su za ku samu lada a wurin Allah in ma mutum ya wuce ku za ku kamo shi kuma na bayan ku ba zai kamo ku wajen lada ba sai dai idan ya faɗi kwatankwacin abin da kuka faɗa ƙauru faɗan shi dai shi kama nusalli suna sallah aika salatina kamar sallanmu bi shara'idiha ma'al jama'a wato sukan yi sallar a bisa sharuɗanta kuma su yi sallan jam'i wal ma'ana abinda yake nufi innahum sharakuna fi ma na'amal min as-salati was-sawm masu kuɗi sun yi tarayya da mu cikin abin da muke aiwatarwa na sallah da kuma azumi walahum maziyya don haka suna da bambanci alaina akan mu bi amwalihim da dukiyoyinsu galibi idan an ce maziyya wani abin da mutum ke ɗaran ma abin da ba za ka iya zuciya kai ba domin akwai maziyyar da ko in ce abin da mutum ke ɗaran ma kai ma ɗaran ka ya ɓaci sai kai misali mutum sai ya sako riga wadda kai baka da irinta amma kana da kuɗi to kaga har idan ka ji wani abu ya so su a ranka za ka iya zuwa ka sai wani riga irin tashi misali mutum ya sai mota baka da irin motar sai kake ganin kamar mutane sun fi raja zuwa ga motar shi to kai ma za ka iya mula sai ka sai motar wannan to amma idan Allah ya ba mutum kuɗi kai baka da su ya ka iya ba za ka iya sha bar ummula in yi kuɗi ba to wannan maziya ne ko idan Allah ya ba mutum ƙarfin harda yakan harda ce feji guda misali cikin minti talatin kai Allah bai baka wannan baiwar ba to kaga duk yanda kake son kai din ba za ka iya ba to shi ake shi da shi maziyya to sai shayi suna da wannan maziyyar ma'ana fifiko na daraja akan mu kamar suna so manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ma ya sama musu wani abin da za su riski wa'incan tunda sun faɗa cewa lahum maziyatun alaina bi amwalihi suna da bambanci akan mu ta hanyar dukiyar da Allah ya ba su haythu yahujjun yayin da suke yin aikin hajji a cikin dukiyarsu wa ya'tamirun si umara wa yujahidun si jihadi wa yatasaddaqun si sadaka bi fuduli amwalihim da dukiyarsu mai yawa qauluhu da manzo Allah ce ala uallimukum ala kalimatu tanbihin kalma ce ta fadakarwa misali kamar kace ku saurara shine ma'ana ala tanbihul mukhatab kana fadakar da wanda kake yi wa magana ala annal amra azimu sha'an akan cewa al'amarin yana da girman sha'ani qauluhu fadan shi da yake tudrikun ai bidalika shay'i wa bisababihi ma'ana da wannan abin da kuma sababin shi za ku iya riskar wanda ya gabace ku amma faɗan shi da ce man sabaqakum wal muradu as-sabaqul ma'anawi abinda ake nufi as-sabaqul ma'anawi wato rigaye na ma'ana wa huwa as-sabaqu fil fadila shine rigaye wajen fadala domin akwai rigaye na ma'ana akwai kuma rigaye wanda yake na gani da ido mun fahimta da kyau wani ya riga ka mana idan an ce wani na da matsayi a wurin Allah ko a ce wani ya fi wani kusanci a wurin Allah kaga kusanci ne na ma'ana ba kusanci na wai dangantaka ba misali yanzu akan ce ah ni me ke tsakanin wani da wani sai a ce ai makusanci shi ko da ko ka kaddara ɗaya na nan ɗaya na maka amma ga wani majalisi ya hada ku ba za a ce makusancinka bane in an ce makusanci ana nufin makusanci wanda akwai dangantaka ta jini to shi ma nan rigayen da wasu ke yi wa wasu ta bangaren ma'ana ne ba kamar irin tsere bane na gani da ido da za a ce wani ya wuce wani qauluhu da yace man ba'dakum ay man ba'dakum min al-fadila mimman la ya'malu hadha al-amal ma'ana waɗanda ke bayan ku wajen fadala waɗanda ba sa aiwatar da aiki irin wannan ƙauru da ya ce wala ya kunu ahadun afdal minkum wani ɗaya ba zai zan ya fi ku ba wannan maganin ya dillu ala tarjihi hadhihi al-azkar ala ghayriha min al-a'mal yana nuni akan waɗannan azkar suna da rinjaye akan wasu daga cikin ayyuka ba na ayyukan da bawa ke yi da sunan ibada ba suna kan matsayi ɗaya ba ne wani ya koni a shi hatta a cikin abukar ɗin ba wani ya koni fabala wani ya koni kusantar da bawa zoga ubangijin shi ƙauluhu faɗan shi da ya ce ƙala abu salih abu salih ya faɗa yani abin da yake nufi lamma su ila abu salih zakawanu samman azayyatar rawi lokacin da aka tambayi abu salih shi ne wanda ake shi da shi zakawan as-samman az-zayyatar rawi an abi huraira daga abi huraira radiyallahu anhu Allah ya dade shi an kayfiyatu dhikriha dangane da kaifiyar ambaton kala sai shi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar haka mutum zai faɗa hatta ya kun minhunna kulluhunna falafa mafalasin har ya kasance minhunna kullihin dukkansu mutum zai faɗi kowanne 33 وهذا يقتضي أن يكون العدد في الجميع 33 مرة to hakan zai hukunta kenan adadin idan mutum ya lissafa sai ya ga kowace jumla daga cikin subhanallah da alhamdulillah da Allahu akbar ya faɗe ta sau 33 bi an yaqul mutum zai faɗa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hadihi marra wannan yayi sau ɗaya kenan wa hakaza hakanan zai yi ta faɗi hatta ya sila ila talatin wa talatin marra har sai ya kai talatin da uku wa zukira fi hadisi abi huraira an faɗa a hadisin abi huraira radiyallahu anhu Allah ya da shi min ɗariƙin akhar daga wani hanyar daban ghairi ɗariƙi abi salih banda hanyar abi salih yace yusabbihu talatan wa talatin zai yi tasbihi 33 mustaqilla wato ce subhanallah subhanallah subhanallah wa yukabbiru 33 ya kuma ce Allahu akbar shi ma 33 mustaqilla shi kadai wa yahmudu 33 sannan ya ce alhamdulillah 33 mustaqilla shi ma shi kadai wa hadha yaqtadi an yakuna al-jami'u 99 wannan zai hukunta idan ka hada su kenan dukansu kowanne lissafin shi zai kai 99 wa hadisu abi salih amma hadisin abi salih mahmulun ala hada a iya dauka shi akan wannan wali ajli haba saboda hakan ne ma qarin qadi iyad rahimahullah alqali iyad Allah ya masa rahama ya faɗa cewa hada aula min ta'wili abi salih wannan shi ne mafi cancanta ko dacewa sama da tawilin abi salih waje a fi riwaya amma ya zo a wani riwayan cewa tusabbihu na fi dubri kulli salatin ashara a ƙarshen kowace sallah mutum zai yi tasbihi ya ce subhanallah goma wa tahmudun ku yi tahmidi mutum ya ce alhamdulillah ashara goma wa tukabbirun ku yi takbiri mutum ya ce Allahu Akbar a ashara goma wa hadhihi riwaya wannan riwayar la tunafi riwayatal akthar ba ta kore riwayar da ta daran ma haka wanda ke cewa za a yi 33 wa fi riwaya a wani riwayan anna tamamal mi'a idan an faɗi 33 uku so uku ya zama 99 to cikon ɗarin sai mutum ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir idan mutum ya faɗa haka wannan shine cikon dari wa fi riwaya a wani riwaya yace anna takbirati 34 kabbarorin dai za a yi 40 da a 34 ne wa kulluha sahiha dukkan riwayoyin sun inganta yajibu qabuluha wajibi ne a anshe su fayambagi al insan yana kamata ga mutum an yajma bainar riwayat ya iya tattara tsakanin ruwayoyin min haythul amal ta bangaren yanda zai yi su a aikace fa ya amalu hadhihi taratan wa bi hadhihi taratan ukhra mutun zai yi amfani da wannan azkar wani lokaci wani lokacin kuma yi amfani da wani to hikima wajen nau'antawa wato wani sa'in saboda ƙosawa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan nau'anta azkar wannan kuma bisa umarnin Allah madaukakin sarki to duk abin da ya tabbata manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan yi shi mabambanta kuma riwaya ta tabbatar da hakan yana da kyau mutum ya zama wannan lokacin yayi irin wannan wannan lokacin yayi irin wannan kamar yadda bayani ya sha gabata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai bude sallah wani sa'in yakan karanta azkar iri kaza wani sa'in azkar iri kaza yana da kyau mutum ya zama ya hardace dukkanin azkar din da manzo Allah ke karantawa shi ma wani lokaci ya fara da irin wannan wani lokaci ya fara da wannan haka nan azkar da manzo Allah ke karantawa cikin ruku'i ko sujudi su ma sukan zo a bisa ruwayoyi mabambanta to yana da kyau mutum ya haddace wani sa'in idan mutum ya karanta wannan wani sa'in sai mutum ya karanta wannan abu ne da yake da kyau haka nan nau'in tahiyya shi ma ya inganta manzo Allah ya tahiyya mabambanta yana da kyau mutum masallaci ya haddace nau'o'an tahiyyar da manzon Allah ya yi wani sa'i in ka karanta irin wannan wani sa'i ka karanta irin wannan to haka nan azkar na bayan sallama kamar yadda darasi ya gabata ƙarar musahihu wanda ke duba littafin ko gyara shi ce a tasbihu wa tahamidu wa takbir yin tasbihi da tahamidi da takbiri adbaru salawat a bayan salloli ja'a ala anwa'in sitta ya zo a bisa nau'u'a guda shidda alan nahawi tani kamar yadda za su zo النوع الأول نوع نفرقه شين سبحان الله والحمد لله والله أكبر متن يفدونا ثلاثا وثلاثين ويختم سيكما يرفي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير mu fahimci wannan tsari ne mai kyau kwarai da gaske kamar malam ya mana talakisin abin da muka karanta nau'in azkar bayan sallah ya zo a bisa nau'o'a guda shida to wannan nau'i na farko ne muka karanta nau'i na biyu manzo Allah kace subhanallah talatan wa talatin ya faɗi wannan talatin da uku alhamdulillah ya faɗi wannan talatan wa talatin talatin da uku Allahu akbar ya faɗi wannan arba'an wa talatin talatin da uku nau'i na biyu kenan النوع الثالث نوع نأكو سبحان الله والحمد لله والله أكبر متن يفدونا ثلاثا وثلاثين سو ثلاثين دو نوع نهدو متن يشي سبحان الله أشرة سبوما والحمد لله أشرة شيما سبوما والله أكبر أشرة شيما سبوما سنوع نبيار mutum ya ce subhanallahi ihda ashara ya faɗi subhanallah sau goma sha ɗaya walhamdulillah ihda ashara ya faɗi alhamdulillah sau goma sha ɗaya wallahu akbar ya faɗi allahu akbar ihda ashara sau goma sha ɗaya sai an nau'u sadis nau'i na shida shi ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mutum ya faɗi wannan hamsin wa ishirin so ashirin da biyar wal afdal amma abin da ya fi an ya ƙula haza taratan wa haza taratan mutum ya faɗi wannan wani lokaci wani lokaci kuma ka faɗi wani nau'in daban fayyunawi umar bai na hadhihi tasbihat mutum ya rika kawo nau'i nau'i a cikin wa'annan tasbihan wanda muka karanta وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال يازو دغ عبد الله بن عمر الله يدده شي yace laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haqiqa na ga manzo sallallahu alaihi wasallam yaqiduha bi yaminihi manzo Allah yana lissafawa da damar shi wa fi riwaya yaqidu tasbiha bi yaminihi a wannan riwayar manzo Allah kan lissafa tasbihin da damar shi ma'ana manzo Allah kan yi haka subhanallah subhanallah subhanallah ya sun shi ke amfani da su shi ma wannan ya inganta domin a riwaya ce daga Abu Dawud da kuma Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i wa fi sifati tasbih a cikin sifan tasbihi wa huwa an yakuna bil yadi al-yumna faqat idan mutum zai yi tasbihi zai yi amfani da hannun dama ne kadai wa bi tariqatil aqdi kuma da hanyar al aqdi kulle yatsa ay shaddul isba ila batil kaffi mutum zai yi amfani da kulle yatsa shi cikin tafin hannu ma'ana misali subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah haka mutum zai yi wani abin da zai yi la'akari da shi kamar abin na da wahala musamman wanda ya saba amfani da tasbih zai ga cewa zai samu nau'i kamar na rikicewa in yace ya amfani wasu zaka samu abin da ke yin hakan misali subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah sai amfani da haka to amma dukkan shi kowanne abu ne wanda harka ce ta ibada in ka riga ka shiga cikinta babu wani ibtiladi a cikinta ko da za ka yi hakan subhanallah subhanallah subhanallah ma damar hankalinka da tunaninka akan sallar da yake ba za ka samu rikicewa ba domin abin da kake don shi kake na sallan kenan an tambaye wani malami Allah ya masa rahama limami ne ya yi shekara ashirin da wani abu yana jan limancin salawat al-hams amma bai taɓa rafkan nuwa cikin sallah ba bai taɓa rafkan nuwa ba aka tambaye shi mutane suna mamakin baka taɓa rafkan nuwa cikin sallah ba sai ce musu horewa ce ta Allah sai ce amma wallahi sama da shekara ashirin bai taɓa shiga sallah ba da wani abu a ran shi wanda ba Allah ba duk lokacin da zai shiga sallah ba komai a cikin zuciyarsa sai Allah har ya kare to kage kenan hankalin zai tattaru zuwa ga sallah amma yin rabban a cikin sallah ba kuma yana nuni akan cewa ba Allah a ranka ba mun fahimta domin wani sa'in nau'in rabban ruwan zuruf ke kawo shi ne da gobe wani sa'in kuma shedan ne zai yunkurin bata ma sallah mun fahimta zai zo ya raya ma wannan ya raya ma wannan ya raya ma wannan saboda abin da ya sani na cewa sallah ita ce ibada wadda mutum ya fi kusantuwa da ubangiji da ita da haka duk kokarin da shaitan zai ya bata ma sallah sai ya bata maka sallah wani lokaci wani mutum kuɗi ya ajiye da hannun shi sai ya rasa inda ya ajiye kuɗin ya nemi kuɗin bai same su ba kuma hankalin shi tashi sai ke gaya wa mutanen shi cewa na ajiye kuɗi na rasa inda na ajiye sai aka ce tambayi abu hanifa allah ya masa rahama sai sha tun ni da ban ba abu hanifa ajiya ba kuma na tambaye shi kuɗi aka ce ka je ka tambaye shi wataƙila ya baka shawara kuma abin ya amfane ka sai ya samu abu hanifa ya gaya masa abu hanifa sai ya gaya mar adadin rakawo ya ce ka je ka yi sallah raka a ƙasa amma ka yi ƙoƙari kada shi ɗan ya shigo ranka duk yadda za ka yi wasu wasi da tunanin duniya ka yi shigo ranka ka yi ƙoƙari ka yi in ka ƙari sai ka yi tawassuli da wannan ibadar da kai ka roƙi Allah sai Allah bayyana maka wannan to kuma haka ya je fara sallar haka ya raka a biyu dai lafiya da an shiga harkoki biyu na biyu kuma sai shaidan ya fara kawo marhaji yana ja shaidan naja yana ja shaidan naja karshe dai bai kai adadin rakawo inda aka ce yayi ba sai da shaidan ya tuna mar inda ya ajiye kudin sai ya katse sallar sai ya je kidan kudin shi wato saboda hassada da shaidan ke da ita ga mutum musulmi da ya bari ya kammala sallar ya samu ladan sallan to gare ya tuna mar inda kudin suke bata masallan shi yasa Allah ke gaya mana cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakiduhu aduwwa lalle ku sani shaytan abokin gaban ku ne fattakiduhu aduwwa ku rike shi abokin gaba bayan da za a yi shaytan ya soma alheri to dan haka duk yanda mutum ya dauki kanshi a cikin sallah yakan kasance haka ne shi yasa wani lokaci nake faɗa cewa idan ka dubi mutane dangane da sallah zaka same su sun bambanta wani yakan yi kokari da zarar lokacin sallah yayi komai yake to yakan bari yayi sallah kan lokaci amma wani kan bai damu ba sallah za ta wuce shi lokacin ma ya wuce ba zai nufaci sallah ba sai ya gama zarfin shi baki ne sannan can daga baya kuma ya je ya sallah kaga ai ba za ka hada wannan wanda tunanin shi akan sallar yake ba yanzu wani ana cewa sha biyu da rabi ta yi ko mai yake to kuma hankalin shi na kan sallah yunkurin da zai je yi ya yi alwala ya nufaci sallah yaya zai je ya samu jami'i in zai zo nan masallacin ya iske an kare jami'i to ba zai yarda ya yi sallan shi kadai ba sai ya tafi wancan masallacin don ya samu jami'i amma wani inda zai zo nan wurin nan yake sallah sai ya samu an yi sallah an kare ga masallaci can wurin ba ma su fara sallar ba ba zai ji son yi ba amma ka sani wanda yake da ragba kwaɗayi a cikin sallar zai iya tafiya daga nan zuwa wuce bakin rawun in har yana da rinjayen da can zai samu sallah a wani masallaci mun fahimta da kyau wani da zaran ya samu kanshi a cikin mukaddara a ce mutum bacci yayi bacci ya dauke shi kaga wanda ya bacci an dauke alƙalami ba a rubutu a kan shi to amma yana falkawa idan ya duba ga lokacin sallah ya wuce duk masallaci an yi sallah kuma sai hankali ke tashi sai ji ba daɗi to amma wani fa bai damu ba wani za ka samu baccin yake yi zai ji ana kiran sallah kuma sai dai jawo mayafi kawai sai kara gyara kunce shi to kaga ashe mutanen ba za ka iya ba za su iya zama ɗaya ba to sai na saba'in shine manzo Allah kan karanta bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس wannan su ma na daga cikin azkar wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke karantawa ba'da kulli salatin bayan kowace sallah sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadisin huwa uqbatu bin amir radiyallahu anhu shine uqba ibn amir Allah ya yarda da shi wal hadithu bi lafzi amma hadisin ya zo da lafazin amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da an tabbata gare shi ya umarce ni an aqra bil muawwizat dubura kulli salat manzon Allah ya ambace ni in karanta qul a'uzai a bayan kowace sallah wa qawluhu al muawwidat fadan shi da yace al muawwidat kad fassara hasim بذكر السور الثلاثة كاملة wani sinfin ya fassara shi cewa shi ne karanta surorin nan guda uku cikakki ma'ana karanta kul wallahu ahad da kul a'udhu da rabbil falaq da kul a'udhu da rabbin nas wal hikmatu fi hadha hikima a wajen hakan anna shaytana lam yazal yuwaswisu bihi wa huwa fi salat shedan ba zai gushe ba yana sanya wa mutum wasu wasi a cikin sallah wa yas'ali qada'ihi an salat kuma yana aiki wajen yanke wa mutum sallan shi kuma indama yafrugu minha sannan lokacin da ya kare yuqbilu ilayhi ikbaran kulliya anan kuma shedan zai fuskanci mutum gadan gadan to ashe duk lokacin da mutum zai yi sallah shedan na yi marwasa wasa idan ka kare sallar shedan kuma zai fuskanta ga dangadan saboda haka fa amara sallallahu alaihi wasallam inda zalik yayin haka ne manzon Allah ya umarni an yasta'iza bil mu'awwizati minash shaitan mutun ya nemi tsari da abubuwan kariya mutun ya nemi tsarin Allah daga shedan hatta la yazfar alai har kada shedan ya rabauta kan shi wala yatamakkanu minhu kuma kada shi dan ya samu dama a kan shi to yan uwa kamar abinda ambaton shi gabata dazu kadan nace Allah ya ga mana cewa inna shaytana lakum aduwwun fattaqiduhu aduwwa lalle shaydan abokin gabar ku ne ku rike shi a matsayin abokin gaba saboda shi shaydan a tabi'an shi innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir yana kiran jama'ar shi ne yana kiran tawagar shi ne ba don komai ba sai don su zama 'yan wuta saboda kamshi la'antar Allah ta tabbata gare shi da kuma nisa daga rahaman Allah wannan ta kai ga ya kai haddi iyakar yanke kauna da rahaman Allah yanzu abokin tafiya yake ne ba wannan yasa a wurare da yawa ya rantsuwa cewa sai ya halakar da 'ya'yan Adam irin faɗan shi cewa la'ata ni kan nazurriyatahu illa kalil ya rantsuwa cewa sai ya yi kaca-kaca da zurriyan adam sai dai yan kaɗan ma'ana duk hanyar da ya san zai ɗora su su halaka zai wannan hanyar wani wurin za ka samu yana maganar la'uzayyinan na zan ƙawata musu ayyukan barna su rika ganin su ne masu kyawu a idansu wani wuri ka ji ya ce la'aƙa'udan na lahum siraɗakal musulmi tafarkinka wanda yake daidaitacce zan je wannan tafarkin in zauna ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين yace zan zo gaban su in zauna in zo bayan su in zauna in zauna daman su in zauna hagun su za ka samu mafi yawancinsu ba sa gode wa Allah irin wa'annan tarko irin shi ne shaidan ke kafa wa ɗan adam ba don komai ba don ya haramta wa ɗan adam rahamar da Allah ya alƙawarta zai bashi ubangiji ya alƙawarta wa bayi cewa idan sun yi aiki mai kyau irin wanda manzon Allah ya yi tare da ikhlasi aljanna Allah zai basu ya ce innal ladina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki mai kyau aljannar firdausi ita ce makomarsu to yanzu matakin da shedan ke ɗauka yaya zai gurɓata aikinka aikinka ya zamba mai kyau a wurin Allah ba taban wannan abin za ka san barna ne a yanayin zamantakewa barna ne a addinance barna ne amma sai ka samu mutum na jin daɗi da aiwatar da wannan barnar in ba kawatawa shedan ba ya zai hakan ya faru misali mu ɗauka alababin misal waɗanda ke shan kayan maye wani sa'in giya mashayin giya zai rika sha yana shan giya tana tafa samar cikin shi wani sa'in da sanyi ana mukumukun sanyi wanda ya sha giya za ka gaina jiki wace irin musifa ce irin wannan yana tafiya yana faduwa in ya fada akwai yau ya ji rauni to amma kuma hakan zai sha wani zai samu kudin ba zai iya shan fara ba ya mika kudin ya sha fara ba zai iya ba amma sai ba da sha giya ko ka duba masu shan taba misali hayaki ne mutum ke ja a cikin shi to amma jin daɗin wannan hayakin yake yi duk irin wannan kawatawa ce ta shida duk wani laifi wanda yake babban laifi ko karamin laifi malamai sun yi rubuce-rubuce akan kaba'ira manya-manyan laifuffuka suna tarin yawa wanda za ka samu ‘ya'yan adam a yanzu ko in ce wasu daga cikin musulmi sukan aiwatar da wannan ayyukan cikin kwanci hankali da shaɗi mutum baya wani fargaba ko ɗar a ran shi zai aiwatar da wannan aikin cikin kwanci hankali to wannan shi ne ƙawatawa ta shaiɗan da yake rantsuwa cewa lallai zan je gaban ɗan adam in zauna sannan in zo marta baya in zo marta dama in zo marta hagu wala tajidu aktarahum shakirin ba za ka samu mafi yawancinsu masu godiya ga Allah ba ne ma'ana masu godiya ga Allah cinsu ‘yan kaɗan ne wani za ka samu a babin ibadar shi ɗan karaya mutum kasala kasala mutum ba zai iya tsare sallah kan lokaci ba mutum ba zai iya kula da karanta alkur'ani ba ba zai iya kula da yawaita salati ga manzon Allah ba yawaita istighfari yawaita hailala yawaita tasbihi yawan sada zumunta ayyuka na ibada ga sunan sai ka samu mutum ya zama rago bai damu da ayyukan ibada ba amma yakan kallafa wa kanshi ayyuka na yau da gobe masu wahala da yawa ayyukan da mutane ke runguma sun fi sallar wahala za su jure su yi haƙuri amma a ɓangaren addini sai ka samu mutane sun zama ragagi irin wannan na daga cikin ƙawatawa ta shaidan to har idan mutum zai samu kanshi a cikin tarko irin wannan lokacin da kake cikin sallah da bayan ka kammala sallah to shine hikimar shari'a sai ta koyar da kai ka karanta qul huwallahu da kuma qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas saboda kada shedan ya samu nasara ko ya samu galaba wa kad marra tawbihu kalimat suratul ikhlas bayani akan kalmomi na suratul ikhlas ya gabata akwai bukatan ka duba sharhin hadisi wanda yake namba na 63 domin ƙarin samun bayani وهي سورة مشتملة على توحيد الله عز وجل سورة الإكلاس سورة سيدة تتترو توحيدي نعلم مدوكين سلك قوله فتنشي ديسي قل أمره mana umarni ne ai amuruka an taqul yana nufin ina umartarka ka ce qauluhu da yace a'udhu ai alja'u wa a'tasimu wa alu alja'u ina fakewa wa a'tasim ina neman kariya wa alu haka nan dai ina fakewa wato ma'ana mutum ya nemi kariya ya nemi tsira ya nemi mafaka da ya ce min sharri ma khalaq hada yashmalu jami'a ma khalaqa Allah azza wa jal wannan ya tattaro dukkanin abin da Allah ya halitta mai girma da ɗaukaka min insin mutum ne wa jinnin ko aljani wa haiwana da kuma dabbobi idan ka roki tsarin Allah daga sharrin abin da Allah ya halitta to ya hada da sharrin mutane sharrin aljannu sharrin dabbobi da ma sharrin duk abin da ka sani da wanda baka sani ba قوله فدان شي ديشي ومن شر غاسق اذا وقب وهذا تخصيص بعد تعميم wannan na daga cikin usulubi mai ban kai mai ban sha'awa na alkur'ani mai girma shi ake ce da shi keɓe abu bayan an kawo shi cikin taro ko cikin rubutu domin cewa mai sharri ma khalaq ya hada da ghasikin iza waqa sai cewa min sharri ma yakunu fil layl da sharrin abin da ke kasancewa cikin dare shi ne rasikin hatta yakshan nas annu'as har zuwa lokacin da bacci zai rufe mutane watan tashiru fihi al-arwa ash-sharira a lokacin da rayuka masharranta masu zalunci za su yadu a cikin mutane wal hayawanat al-mu'udiya da dabbobi masu cutarwa zaka samu nau'in dabbobin da ke cutarwa da kwarika idan dare sun fi fitowa yanzu wanda ke gidajen su ke gefen gari ai za ka samu sun fi fuskantar barazanan kwarurruka da yawa musamman in dare ya yi sama da wayan da ke cikin gari domin su tari yanzu kamar irin hanyoyin ruwa idan ba rufe su aka yi ba nan za ka samu wani sa'in kwaɗi wani sa'in hadda mace zai suna shigo a ciki kwarukan da ba za ka gan su da rana ba to amma suna cikin abin da Allah ya halitta in ka nemi tsarin Allah da wannan kuma sai Allah ya tsare ka qauluhu fadan shi dai ce al-ghafiq yana nufin al-layl idha aqbala bi zulmihi wa min sharri ghasiqin daga sharrin dare a lokacin da daren ya fuskanto bi zulmihi bi zulmatihi da duhun shi wal waqab ad-dukhul wa huwa dukhulul layl ba'da ghurubi shams ma'ana ina neman tsarin dare idan waƙaf a lokacin da daren ya shigo ana nufin shigar dare bayan faɗuwar rana amma da ce wa min sharrin naffafat fil uqad abin da yake nufi sharrin naffafat sharrin masu tofi fil uqadi a cikin kulle kulle ai min sharri sawahir yana nufin sharrin masu sihiri allati yasta'inna ala sihirihim wanda suke taimakon kawunansu da sihirinsu bin nafafi ta hanyar tofe-tofe fi uqadi da khaydi a cikin kullun zari allati yaqidunaha ala sihir wanda suke kullawa a kulla ayi mutum sihiri to galibi hanyoyin da masihirta ke bi suna da yawan gaske za ka samu wani sihirin sihiri ne na hakika wani sihirin kuma sihiri ne na hayal za a nuna ma abu a zahirin abin ba haka yake ba a zahiri mana in ka ganshi za ka ganshi da wata kala daban amma ba haka yake ba yanzu misali kamar masu sihiri su kwace wa mutane kayansu mutum sai ya sihiri ya koma dabba kura ko zaki ko wani abu sai ya bi hanyar da musamman mutanen ƙauye ke tafiya in sun dawo da kasuwanni kawai sai su ga babbar dabba a gabansu alhali ba haka bane idan sun barar da kayan sun ruga shi kuma sai ya ɗeba abin da yake da bukata sai ya tashi tafiya wannan sihiri na hayal domin ba shine ya koma wannan din ba to amma da sihiri na hakika da sihiri na hayal dukkan shi haramun ne Allah ya haramta duk da yake galibi wani abun akan koye sunan sihiri subhanallahi abin takeici wani abin sihiri ne za a yi sai kaji an ce taimako a ambaci sihirin da suwan taimako kamar abin da na taɓa faɗa na ce wani za ka same shi masihirci ne abin da yake tsafi ne gaskiya amma tufafin malamai ne a yafa a jikin shi sai ka ji an ce aje wajen malam wani a an so taimako a wurin shi amma aikin da yake tsakanin da Allah sihiri ne yake abin da zai yi sihiri ne kuma wannan haramun ne wani kawai yakan ɗauki hankulan mutane ta hanyar yin amfani da kayan da malamai ke amfani da su za ka je inda yake ka iske shi akan buzu a zaune ka iske tasbi a hannun shi wurin zaman shi ka iske alƙur'ani ka yi rubutun hannu ne ka iske tawada da dai kayan rubutu irin wanda malamai ke amfani da su amma ayyukan da zai kukkulla kuma ya yi to ba su da alaƙa da alƙur'ani da ke gefen shi a sihiri tun da ya za a yi mutumin da zai yi maka aiki sai kaga an ce sai an kawo jini na dabba iri kaza sai an ɗebo ƙasa ta wuri kaza wani sa'in kaji an ce a ɗauko ƙasa ta mahaɗar hanya a ɗauko ƙasa ta ƙabari a ɗauko ƙasa ta murhu a ɗauko ƙasa ta gidan shuri a ɗauko ƙasa ta cikin kogo iri kaza irin waɗannan abubuwan to kuma yadda za a yi amfani da su ɗin hayu sai kaji abin ya saba wa karantar wata addini wani za a bashi abin da za a bashi a ce ya bari sai dare ya raba tsaka sai ya tafi mahaɗar hanya sai ya wanka a nan gudu wani irin taimako ne wani wani kuma abin da za a yi layar sai an kulle layar sai ka ji an ce a ɗaga bakin ko kadangare ko hawainiya sai a kulle daren dabba sai a kama sai abin kuma wai taimako ne wani ka ji an ce in an naɗe layar cikin kogon shuri za a je a saka wani a ce kogon tsamiya wani kogon gawo a wani sa'in sai gaji an ce a saka layar a wuri kaza ta yi kwana kaza a fidda a saka wuri kaza ta yi kwana kaza a fidda a saka a wuri kwana kaza ta fidda su biski ne wanda aka yi wa haka wai duk ababin taimako ne wanda ke wannan aikin malami ne a wurinsu ba masirci ba wannan ko haramun ne ba wani wuri inda shari'a ta yi sassarci mutum ya yi mu'amala da mai sihiri manzo Allah ya faɗa cewa duk mutumin da ya je wurin boka ya gaskata abin da bokan ya faɗa ya kafirce da abin da baban alkasim ya zo da shi ma'ana mutum ya yi inkarin abin da manzon Allah ya zo da shi mutum mai hankali me za ka samu a duniya na wadata da kuɗi bayan ka gamu da fushin Allah maɗaukakin sarki idan mulki kake bukata ko a tsabar dukiyan kake bukata je kama ka samu mulkin da ya hana ka mutu dukiyar ba ta hana ka mutu kuma sai Allah ya tambaye ka me zaka ga Allah madaukin sarki bayan abin nan a nassin alqur'ani ya tabbata kafirci a aya ɗaya tak sai da Allah madaukin sarki ya faɗi cewa mai sihiri kafiri ne a wuri biyar a cikin aya ɗaya da Allah yake faɗa cewa wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman shaytanu ɗaya daga cikin maganganun malamai sun ce kafin zuwan sayyidina suleiman alaihi salam bokaye masihirta daga cikin shaidanu aljannu abin ya yi yawa sun kai wani haddi wani iyaka wani matsayi wanda sihirin ya wuce yadda ake tsammani lokacin da allah ya turo sayyidina suleiman alaihi salam sai ya tattara waɗannan kayan sihirce-sihircen sai ya rami sai binne su da ya binne su bayan wafatin shi shine sai wani ya nuna wa shaidanu cewa bari in gaya muku abubuwan da Suleiman ke amfani da su wanda da shi ne mallaki duniya yake iya sarrafa mutane ya sarrafa aljanna to shine sai Allah ke karyata masu magana irin wannan cewa abinda annabi Suleiman ya sihiri ne kaga sai cewa tabu ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman sun bibi ta hanyar karanta abinda shaidanu ke karantawa a lokacin sayyidina Suleiman sai Allah ce wa ma kafara Suleiman ba ma ta yaba wa ma sahara Suleiman Suleiman bai sihiri ba dan ya tabbatar da sihirin kafirci ne sai ta wa ma kafara Suleiman Suleiman bai kafirci ba walakin na kafaru sai dai shaidanu suka yi kafirci saboda me yu'allimuna an-nasa sihir suna sadda mutane sihir to abinda nake son anan mu yi la'akari da shi yau da yawa abinda wani ke hasashe in zai yi kulumboto ko zai yi sihiri shedani shi ke raya masa cewa je ka yi in bukata ka ta biya sai ka yi sigifar haka wani ke rayawa rai to Allah ba zai sanya albarka a rayuwarka ba ko me kake nema idan har Allah ya tabbatar ma da wannan abun ta kazamar hanya to za a zare albarka a wannan abun kuma sai Allah ya jarrabe mutum tuban ba zai iya ba saboda gobe ma in bukatun ta taso masa abin da zai yaudar kan shi cewa bari ya je ya sake aiwatar da tsafin in ya so daga baya sai tuba wanda daga ciki Allah ke faɗa cewa wai ta'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji suna koyan abin da ake raba tsakanin mata da miji yanzu yau ana son a raba mahaifi da ɗan shi watakila yaro ne an ga suna jituwa tsakanin shi da baban shi kasantuwar yaron ya da ladabi ko abin da ya kama da wannan sai a shiga a fita kawai sai a raba tsakanin shi da uban ubangiji ya tsane shi wani sa'in mata ce tare da mijinta suna zaman lafiya sai a ce bari a shiga a fita sai a waye gari mijin ya tsane ta babu gaira babu dalili ana irin wannan to amma abin da mutum ke ya san ba daidai bane in ka gaya mutum ba daidai bane karshen abin da zai faɗa sai ce ma zai tuba Allah ya fi masa to ya za a yi laifin raba kawunan wanda suke haɗe ya za ka ci gobe alkiyama mutum na san matar shi mata na san mijinta ko raba su kowa ya kama gaban shi ba mai kaunar kowa har abada kuma ka dawo ka yi istighfari ka ce Allah ya fi maka ko tsakanin uba da ɗa ko tsakanin uban gida da kuma yaron shi an shiga an raba su yanzu ba sa jituwa kuma daga baya hukuma suka yi istighfari irin waɗannan abubuwan ya kamata mu rika auna su a matsayin shari'a mu kalle su da kallo na addini duk abin da kake tunani in kayi zaka samu nutsuwa ka samu kwanciyar hankali a duniyance shin ka duba gobe alkiyama menene sakamakonka lalle har idan ka tabbata ƙarshen baya da kyau to abin da ya fi dacewa ga mutum mai hankali ya yi haƙuri daga barin abubuwa irin wa'annan Allah maɗaukin sarki ya mana muwafaka to shi ne sai shayi a wa min sharrin nafafati fil uqadir wanda za a yi wani tofi a cikin kulle-kulle sai ce wa min sharri hasidin idan hasada da kuma sharrin mai hasada in yi hasada wal hasid idan an ce hasid wallazi yuhibbu zawalan ni'ima shine wanda yake son gushewar ni'ima anil mahsud daga barin wanda yawa hasada fayas'a fi zawaliha zai yi ta kokarin kawar da ni'imar bima yaqdiru alayhi da abin da yake da iko a kan shi mil asbab na daga sababba wato hasada cuta ce cuta ce kuma cuta mai kisa shine kaga Allah ya wa mutum ni'ima ta mulki ko ta dukiya ko ta ilimi ka rika jin kaikayi a ranka dan me Allah zai yi wa wani ni'ima iri kaza don me kai ga ka a zaune Allah ya ba wani mulki kai bai baka ba don me kai kana zaune Allah ya ba wani ilimi bai baka ba don me kana zaune Allah ya ba wani kuɗi bai baka ba sai ka rika jin kaikayi a ranka irin wannan kaikayi shi ake ce da shi hasada wanda ke da irin wannan ciwon na hasada zai iya duk abin da ya san zai yi wajen sabbaba gushewar ni'imar wancan mutuma ma'ana da zai bota hanya wancan mutumin mulkin da yake kai a wayi gari babu shi mulkin ya bar hannun shi in ma ba zai iya barin mulkin ba sai ya rasa ran shi to gare da saran nashi mai hasada zai zama yana wa wani kawai saboda Allah ya arzuta shi da ilimi hasada yanzu yunkurin shi a cewa ne ya bar duniya duk wanda ke da cutan hasada idan ya ga wanda yake wa hasada ya fada cikin halin kakani kai daɗi ke ji in kuma ya samu ci gaba da ɗauka kuma sai haushi ya kama shi to da haka sai ayan ta ce wa min sharri hasidin idha hasad Allah ina neman tsari daga sharrin mai hasada idha hasad a lokacin da ya hasada din wa kana shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ya faɗa cewa ibn taymiya Allah ya masa rahama ce al hasadu abinda ake nufi hasada karahatu ni'matillahi alla ghayr shi ne ƙin ni'imar da Allah ya yi wani don wani ya kalle ka da lafiyar kama to zai ji bajin daki kuma na taɓa gaya muku umar kuma ta bane shi yanzu wanda yake ma hasada baya san ka sallah zai ga kana yi da za a tambaye shi a ce ina wane yake ba zai iya buɗe baki ce ga yatan yana sallah ba saboda aikin alheri kake zai ce ga yatan ya goho ban san ko me yake ba amma ya faɗi lafazin sallah a bakin shi sallah kake ba zai iya ba idan in haka ne falhasad hasada yashmalu tamanni li zawalin ni'ima zai ke tattaro burin da mutum ke da shi wajen gushewar ni'imar da wani ke da ita a wisa'i fi izalatiha ko ko mutum yayi yunkurin kawar da wannan ni'ima aw li karahati laha ko kuma kin ni'imal alal ghairi akan wani amma law tamanna amma da mutum zai yi buri an yarzuqahu Allah ta'ala Allah ya arzuta shi mithla ma an'ama alal akharin kwatankwacin abinda Allah ya wasu baiwa da ni'ima kan shi fa hada laysa min alhasadi wannan baya cikin hasada bal huwa min alghibta ya daga cikin abin da ake ci da shi gibta shine gibta in kaga wani Allah ya bashi dukiya yana abin da ya dace yana ayyukan alheri kai ma kai gurin Allah ya baka kwatankwacin abin da ya bashi ba tare da nashi ya ba idan kaga wani ya samu shugabanci yana kamantawa a shugabancin shi kai ma kai fata Allah ya baka shugabancin don ku zama kai da shi kuna ayyukan addini to wannan shi ake ci da shi algibta wa yadkhulu fil hasidi al'ain li'anna al'ayna la tasduru illa min hasid wato yakan shiga cikin ma'anar hasada wato shine al'ain wato kamar tankawa ko fadin furcin da bai dace ba saboda irin wannan maganganun la tasduru ba sa fitowa illa min hasidin sai ga mutum mai hasada shariri ɗaba'i mai mummunan ɗabi'a khabithin nafsi mai kuma mummunan tunani a zuciya qauluhu da yashe min sharri waswasil khannas qala az-zajjaj rahimahullah az-zajjaj ya faɗa Allah ya masa rahama yace ya ani abin da yake nufi ash-shaytanu dal wasawisi in ya ce shaytan yana nufin mai sanya mutum wasawasi al-khannas shine ar-raja' wanda yake mayar da mutum baya wa huwa shaytan jatin ala qalbi al-insan shine shaytanin da ya zauna a cikin zuciyar mutum fa idza zakara Allah ta'ala khanasa idan mutum ya ambaci Allah sai shaytan ya ja baya wa idza ghafala idan ko mutum ya rafkana daga barin ambaton Allah waswasa sai shaytan ya samar waswasi duk mutumin da dabi'an shi yake yawan ambaton Allah shaytan baya samun wurin zama a cikin zuciyar shi amma mutumin da yake rafkananne daga barin ambaton Allah to kullun shedan na sanya mar waswasi kuma waswasin baya zo ma sai ka zo ayyukan ibada in ka zo cikin sallah sai kai ta waswasi har ma ka mance raka'a nawa ka sallata wani sayan abin mamaki za a yi sallah tare da mutum a masallaci sallan asubahi ko sallan isha'i ko sallan magarba da za ka tambayi mutum wace sura liman ya karanta a rakawoyin ba zai iya maka ba saboda lokacin da ake sallar duk da ana bayyana karatu shi kuma tunanin shi ya tafi wani to irin waɗannan wasuwasi wasuwasi da shi ɗan ke sanya mutum shi ke sanya mutum sai rafkana ko wance saukin shi rafkana daga barin ambaton Allah qauluhu da yace allazi yuwaswisu fi sudurin nas zahir qawlihi annas bayyananniyar maganar shi da yace annas annahu yaftasu bani adam a nan yakan keɓe ‘ya'yan Adam da ambato. Lakin ɗauruhu faɗan shi da ya ce mil jinnati wannan yurajjihu duhulal jannati fihim a nan yana rinjayar da shiga aljanna ta mutane domin mutane za su shiga aljanna hakanan shaidanu su ma za su shiga aljanna abin nufi aljannu za su shiga aljanna domin a cikin aljannu akwai salihan bayi akwai kuma bayi fatattu kamar yadda a cikin mutane akwai salihan bayi akwai bayi batattu da haka sai ya zama a cikin aljannu akwai wanda Allah zai musu rahama akwai wanda Allah zai musu azaba haka nan a cikin mutane akwai wanda Allah zai musu rahama akwai wanda Allah zai musu azaba shi yasa ma gobe alkiyama idan ta tsayu Allah zai kirayi mutane da aljannu sai musu ya ma'ashar aljinni wal ins in istatatum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuduna illa bisultan Allah zai kiraye mutane da aljannu idan kuna ganin za ku iya fita ku tsere ku gudu daga barin sassa fanfuzu Allah ce ku fita ya mutum zai yi kan mutum ya fita ina zaya to wannan ke nuna cewa a mil jannati wan nas wato shiga aljanna yakan kasance in an yi aiki na gari aljannu da mutane za su shiga wa waswasatu shaytan takunu bi kalamin khafiyyin yasilu mafhumuhu ila qalbi min ghairi sama'i idan an ce waswasatu shaytan wato sanya waswasi na shaytan takunu bi kalamin khafi yakan kasance da wani zance boyayye yasilu mafhumuhu ila qalbi mafhumin zancen zai shiga zuciyar mutum ne min ghairi sama'in ba tare da kunni ya ji ba domin wasu wasan da shaidan zai raya ma a rai ka yi abu kaza shine daidai ai ba sautin shaidan zaka ji na ce ma ika za ba kawai sai dai al'amarin ya karsu a ranka cewa abu kaza shine daidai ko ko zaka ji dadin abu kaza ko da ko wannan abin ya sabawa shari'a to ina ganin ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu dadan shi wanda ma kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalli ƙasar da kafici da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu cika da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah kara musu lafiya na roƙon kai Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin kudin cutar da addininmu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon kai Allah kai mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce ma muna roƙon kai Allah ka sa mu karfin zukatan mu ka sa mu karfin shaydani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu cika da imani Allahumma ij'alna fid dunya muhtadin wa fil akhirati marqumin wa bi ta'atika amilin وبكتابك مهتدين وبسنة رسولك آخذين وفي الليل قائمين وبالنهار سائمين ولنئمتك شاكرين ولآلائك حامدين وفي عبادك صالحين ومن البلاء محفوظين ومن الشدائد محجوبين وعند الموت فرحين وفي القبور ثابتين وفي النشور آمنين وفي الحوض واردين وفي الجنة سابقين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتعين وبرضوانك فائزين وعلى آلاء الليين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين